الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كركي وحرا كما قرأتم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو الخميس ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da 18 ga watan 6 miladiya shekara ta 2015 jiya mun yi karatu da daddare a inda muka kwana ko muka tsaya a karatunmu ta shekarar da ta gabata a cikin suratun naba'i wato suratun amma ina jin kaman saura ayoyi biyu ne ma mu karisa ko to malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya karanta su ne ƙarshen suratun naba'i ko suratun amma wadda kuma kamar da na faɗa jiya a kansu ne muka kwana saboda ƙurewan lokaci insha Allah yau da su za mu fara Allah madan sarki ya ce zalikal yawmul haq wa man sha'atta kaza ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu waya ƙolin kafiru ya laita ne kuntu turaba aya ta farko da malaye karanta tana magana ne akan tashin kiyama wadda kafirai suke inkari suke musu wasu yadda za a yi shi ba to shine na Allah yake tabbatarwa yake cewa zalikal yawmul haq wannan yini na tashin kiyama wannan ya mutu ba ko kun taba ne alhaq wannan yini yini ne tabbacacce na gaskiya babu kokwanto a kansa babu shakka a kansa tashin kiyama dai zo don haka faman sha'ad ta kaza ila rabbihi ma'aba wanda ya so ya kyautata ayyukansa ya bauta ma Allah da gaskiya don ya samu saukin haduwa da mahaliccinsa shine Allah shine faman sha'ad ta kaza ila rabbihi ma'aba wanda bai so ba kuma shikenan ya aikata abin da ya ga dama zai tarar da abin da ransa baya so man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ransa yake so zai ga ko abin da ransa baya so saboda ka tashin kiyama dai zo za a yi kowan mu individually sakamakon abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa shar wanda ya aikata alheri ya gani wanda ya aikata sharri ya gani haka na wanda yake son kyakkyawan makoma shine ma'aba to yi aiki na kwarai ya bauta ma Allah da gaskiya duk wani abu na shirka na tsafi na bid'a ya nisance shi domin waɗannan abubuwa da shirka da tsafi da bid'a su suke hana mutum samun rahama ta Allah su suke hana mutum samun aljanna haka duk wanda yake son aljanna to ya kama ya kama bautan Allah da gaskiya ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا wanda yake son ya samu makoma mai kyau dan tashin kiyama to lalle ne dauki hanya ta kware ita ce hanyar musulunci ya bauta mu Allah da gaskiya inna anzarnakum azaban qariba Allah ce lalle ina muku gargadi da wata azaba makusanciya me yasa ka ambaci azaba tashin kiyama makusanciya dalili shine kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo to a kusa yake ba da daɗewa ba muka yi ramadana bara gashi ta sake dawowa kaman yan watanni kaɗan ya sake dawowa to yanzu ba da daɗewa ba kwana kaɗan za ka ji azumin nan ya tafi ka gani ko gashi ya sake dawowa dama ni ƙoƙarin amfani da wannan lokaci namu kar mu bari ya tafi a banza musamman wannan wata mai albarka watan ramadana kwanaki ne ‘yan kaɗan amma albarkan da ke ciki gara ɓata ce ciki ya fi wata dubu lailatul qadr khairun min alfi shahar wala da mutum yana ya gane ma ce ya hana idansa bacci a cikin wannan wata ɗin don ya samu wannan dare ɗaya ɗin Allah da ya yi wa kansa dabara balle ma a lokacin da damuwoyi suka yi mana yawa tashin hankali ya yawa fitinu suka yi yawa ɗan kasuwa na kuka bayan allah na kuka ma'aikatan gwamnati na kuka ba albashi ɗan kasuwa na kukan ba ciniki rashin lafiya cututtuka iri-iri ga kashe-kashe ba gaira ba dalili ana kashe mutane a ɓoye da sarari lalle ya kamata mu koma ga allah mai ta neman gafara ga zunubanmu na fili da na ɓoye mu gyara ayyukanmu don mu samu sauƙi inna an zarna kuma azaban ƙariba Allah jina mu gargaɗi da azaba makusaciya yau mai zirar mar'u ma ƙaddamar ya da ranar da in tashin kyama ta tsaya kowa zai ga abin da ya gabatar an ambaci hannu na nan dan hannu shi ya fi abubuwa amma ba ya hannu kawai ba abin da idan ka ya gabatar za ka gani za a saka maka ko kafanka ko kaci da bakinka ga sunan dai amma hannu da ke shi ne mafi sharri a jikin ɗan adam da shi ake sata da shi ake kisa da shi ake ɗaukan abubuwa na haramu sai sa kullum a ƙur'ani yake ambatan hannu yau ma yanzu rulmaru ma ƙaddama da ya dahu ranar da mutum zai ga abin da hannayensa biyu suka gabatar da na dama da na hagu amma kafa ma tana laifi shine ta je inda aka haramta ido ma yana laifi ya ga abin da ba a ce ya gani ba baki ma yana laifi ya ci abin da a ce bai ci ba al'aura ma tana laifi duk amma dai hannu ya fi babban shari'a cikin dan adam bayan harshe sai hannu waya kulul kafiru ya laita ni kuntu turaba ranan kafiri wanda bai imani Allah tashin kiyama ba idan ya ga azaba ga wutan jahannama a gabansa ga siradi sai ce dama a duniya ba halice shi ya zama mutum ba dama ƙasa ne shi fassara ta farko kenan wai a nan duniya dama shi ƙasa ya kasance bai zama mutum ba wanda za a ɗora masa ta kalifanci wanda za a ɗora masa yi na yi bari na bari da zama ƙasa kawai da ake takawa dai yi fatan haka a fassarar malamai ta biyu zai ce a'a in ya ga azaba ran tashin kiyama zai ce a mai da shi ƙasa kawai ran tashin kiyama ɗin maimakon a masa hisabi in wuta wuta in aljanna aljanna to tunda ya zama komansa wuta ne to ranar zai yi burin ya zamo ƙasa domin bayan an yi sabi dabbobi ga baki ɗaya wadda ta tunkuri wata ta rama wadda ta harbi wata ta rama wadda ta shuri wata ta rama Allah zai ce kunu turaba ku zamo ƙasa shike ne zamo ƙasa shike na amince da su tasu ta ƙare to kafiri in ya ga haka sai ce to shi ma a mai da shi ƙasa ina kalla ba zai zama ƙasa ba wuta ne kawai zai tafi Allah ya sauwaka zai ce ya laitani ya kai tansa kuntu turaba da mana ya zamo ƙasa kenan ba yan ya zamo ƙasa kaga bai cikin lissafi kenan ko ina an halatto ka Allah ya halice ka ya kawo duniya ya kawo ka duniya ya sa maka hankali ya sa ma tunani ka san fari da baki ka san alheri ka san sharri sannan kuma ka mutu ka tafi ka zama ƙasa babu babu ayasabul insanu an yutraka suda a barka ka kawai kai abin da kaga dama ka tafi kuma ka je ka zama ƙasa ba zai yiwu ba saboda nan dabbobi suna su zama ƙasa amma mutum kan gida biyu ne ko aljanna ko wuta to Allah tsare mu da wuta kusan wannan shine karshen suratul naba ida ma aya 40 ne mun gama da shi da mu shiga sabuwar sura ita ce suratul naziat bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا
duron guda na mai ya kawo janareta mu Allah saka masa alheri Allah ya haskaka kabarinsa ko? suratun nazi'at ayanta tana da ayoyi guda arba'in ita ma ko arba'in da shida ko arba'in da hudu gwargwadon kira'o'i kuma ta sauka ne a makka ba wani saɓani tsakanin malamin tafsir cewa a makka ta sauka wato tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya tafi madina ta sauka Allah ya ce wannan zai karka wannan shita ce na shita wasabiha ce sabaha fasabiqa ce sabaka falmudabbira ce amra duk waɗannan a magana ta sahihi ta malamai cewa mala'iku ne Allah ya rantsuwa da mala'iku mala'ikunsa da waɗanda suke sauka wanda yake saukar da wahayi da wanda yake kula da ruwa da tsiro da wanda yake kula da ɗaukan rayuka kamar Israfil a Isra'il da kuma waɗanda suke kula da dabbar al'amura a tsakanin al'umma, ta waɗannan mala'iku Allah ya rantsuwa da su. Amma jawabul ƙasmi mahazufun an shafe, dalilin shafewa kuma jimlan take zuwa tana nuna shi, abin da aka san da shi ba sai an bayyanar da shi wani ya zama sananne ne. to Allah da iko yayin rantsuwa da waɗannan mala'iku Allah yana da dama ya rantse da komai amma kai mutum da ni da kai haramun ne mu rantse da wani wanda ba Allah ba shirka ne man ahalafa bi ghairi llahi faqad ashrak amma Allah yana rantsuwa da sama yana rantsuwa da ƙasa yana rantsuwa da taurari yana rantsuwa da mala'iku yana rantsuwa da duk abin da ya gara ma daga cikin halittarsa amma mu ba hali mu rantse da wani abu da cikin halitta sai Allah shi kadai an gane wannan na'am waɗannan mala'iku musamman ma mala'ika masu masu waɗanda suke taimakawa mala'ika mai ɗaukan rai akwai waɗanda suke ɗaukan rai cikin sauƙi wato ran mumini kenan wannan shita ce na shita da kuma da suke daukar rai kafiri da karfi ana jansa tun daga can ƙasa har zuwa ya fita ta baki ta samansa ya dauki tsawon lokaci kafin ran ya fita ya sha wahala na mumini kuma lokaci guda kawai cikin sauki cikin nishadi to Allah ya rantsuwa da irin waɗannan nau'in mala'iku ya fara cewa nazi'ati garka da masu ciro rai daga ƙasa suna fincika Allah ya rantsuwa da su wannan shita ce na shita da mala'iku da suke cire ran mumini cikin sauki cikin annashuwa kamar kibtawa da bismillah Allah ya rantsuwa da su wasabihati sabaha da kuma waɗanda suke saukowa da al'amura wanda suka shafi bayi suna tawa kamar suna iyo daga sama fasadiqati sabaka da masu rige-rige wajen daukan mumini zuwa aljanna Allah ka sanya mu a ciki domin mumini in ya mutu mala'iku suna rige-rige wajen daukan ransa kaiwa wajen Allah da kuma kai shi wajen aljanna suna rige-rige tsakaninsu falmudabbirati amra da waɗanda suke saukar da al'amura suke jiyo da al'amura al'amura na sharri ko na alheri
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة na'am bayan Allah ya rantsuwa da mala'iku waɗanda suke kula da al'amura da- da- da umarnin Allah da izininsa shine falmudabbirati amra sai Allah ce to yau matarjifin rajifa kun ga ga rantsuwan da Allah ya yi da waɗannan mala'iku aka ce to amma jawabin rantsuwan ɗin an ɓoye shi dalilin ɓoye shi shi ne yau matarjifin rajifa ranar da mai girgiza za ta yi girgiza mai ce mai girgiza ta yi girgiza ranar tashin kiyama in ta zo me za ta yi girgiza ɗin ƙasa duwatsu يوم ترجف الأرض والجبال إيه؟ وكانت الجبال كثيبا مهيرا كسارة تجرجزا duk abin da ke cikin ta zube kamar bishiya ce tana da 'ya'ya iska ya kada ta duk 'ya'yan su kade su zube to ran tashin kiyama idan ƙasa ta yi girgiza duwatsu suka girgiza suka zube to duk abin da ke kan ba yake ban ƙasa dai zuba shine busa ta farko kenan busa ta farko idan aka yi busa ta farko annafqatul wahida duk wanda bai mutu ba zai mutu a ranan dabba ne ƙwaro ne mutum ne aljani ne kowa zai mutu a ranan kowa zai mutu shine yawma tarjifur rajifa ranar da mai kadawa za ta yi kada mai girgiza ta yi girgiza duwatsu su narke su zube bayan sun yi haka ƙasa kuma sai ta tsage ga taurari a cikinta ga rana ga wata duk da ta tsage ranan kome zai canja in tashin kiyama ta zo to jawabul qasam shine latub a sunna lalle za a tashe ku yaushe za a tashe ku yau matarjifin rajifa an gane wannan ranar da mai girgiza ta yi kada ranar da mai kada za ta kada tatba'uhu radifa wasu fassara yau matarjibin rajiwa shi ne annafakatul ula busawa ta farko kamar da muka yi bayani lokacin aka yi busa kowa ya mutu to ta tuba har radifa sai busawa ta biyu kuma kowa zai fito daga cikin ƙasa kamar tsiro yanzu ba ciyawa ta mutu ba da aka yi ruwa fa duk ba ta fito ba to haka na aka yi busa na biyu kowa zai fito daga cikin ƙasa a mai da ran kowa a jikin jikinsa sai a rika kora mutane su tafi wajen hisabi wajen auna aiki kowa ya je ga aikinsa kafirai a koro su mominai a koro su a riga kora mutane al'umma al'umma tun daga zamanin annabi adam kowane annabi ya taho da al'ummarsa kowane manzo ya taho da al'ummarsa za a tafi wajen awu kenan za a tafi wajen hisabi a ina za a yi hisabi a ina za a yi awon ayyuka a nan duniya a duniya za a tashin kyama amma lokacin ba dutse ba bishiya ba gida komi ya narke komi ya zama kaman ƙura eh yau matu baddalul ardu gairar art wasu mawat yawwa ranar ƙasar nan za a canja ta ba irin wadda ka sani ba ce yau malata rafiya iwajen bala'amta ranar ba tudu flat iya ganinka kawai iya ganinka duwatsu sun an nike su bishiyoyi sun faɗi su ma an nike su gidaje ranar ba inuwa ba inuwa sai dai inuwa mai kenan al'arshin an yi tashin kiyama sai dai inuwa al'arshi Allah ya sauwaka tatbawa har radifa busa ta biyu za ta biyo ta farko a ranan qulubul yawma izin wajiba zukatan kafirai suna cikin tsoro tsoro saboda abin da suka gani na azaba da musiba absaruha khashi'a kuma idan suna cikin kaskanci sun yi gari da idanu ba wurin gudu in sun tuba ba da a karba ba in sun yi kuka ba da a saurare su ba ba ya da da su Allah ya sauwaka ya kulu na ranar a duniya suna cewa a inna lamar dudu na filhafira yanzu idan mun mutu za a mai da mu cikin kabari alhafira shine alkubur har wani kafir ya taba dauko kashi ya je makabarta dauko kashin mutum wanda ya dade ya dade ya zo ya murtsike shi da hannunsa a gaban manzon Allah yake ce in mutum ya zama wannan shine kake ce za a tashe shi in ya zama wannan ya mutsuke garin kashin mutum da ya riga ya dauki lokaci wato yana karya ta sashen kiyama cewa ba za a yi ba ba zai mutum ya zama kasa ya diddige kuma a sake mai da shi ba ina wanda ya kage halittarsa a farko ai mai sauki ne wanda ya yi mota ko ya yi jirgin sama ya yi dobirket ɗinsa ai mai sauki ne printing ɗinsa ai mai sauki ne ai ne farko ne mai wahala creating ɗin kai inventing ɗin abu shine mai wahala amma kun kai photocopy ɗinsa photostat ɗinsa ai bai da wahala tunda Allah ya kage halittar mu bai gani wajen wani ba ya maka idanunka inda ya dace hancinka inda ya dace bakinka inda ya dace hannunka inda ya dace ya maka duk abin da kake so ka yi da ya dace da kai bai gani wajen kowa ba aka maka idonka ga marfi in wani abu zai zo shiga ka rufe bakinka yana rufe in ba kana bukata ba ba za ka bude ba al'auranka aka yi ta can a boye inda ba a gani duk wannan Allah ya wannan bai koya bai koya wurin wani bai maka inda ya dace da kai hancinka aka maka a ƙasa da maka kai bai da ruwa zai shiga ko tsora za ta shiga duk wannan bai koya wurin wani ba kuma ya sake photocopy ɗinka shine wahala in ba kafirai ba Allah ya sauwaka haka tashin kiyama gaskiya ne yawa yaquluna sukan ce a inna la mardudun shin za a samu sake mai da mu fil hafira mu shiga kabari mu fito kuma a busa mana rai a idza kunna idzaman nakhira in muka zama kashi diddigegge a idza kunna idzaman nakhira قالوا تلك إذا كرة خاسرة
haka suka ce in ji kafirai suka ce ai za kunna izaman nakhira in mun zama kashi da ya diddige ya lalace kuma a sake mai da halittar mu a a ba zai yiwu ba kalu suka ce tilka idan karratun khasira a maimaita halittar mu abu ne wanda ba mai yiwa ba kawai in ji su ba in ji muminai ba yawwa amma mu kan mun sanya cikin rukunan imani guda shida imani da tashin kiyama cewa za mu mutu a sake tada mu a busa mana rai a mana hisabi sai sa muke sallah saboda mun san akwai ranar sakamako sai sa muke azumi sai sa muke zakka sai sa muke haji sai sa muke duk abin da Allah ya ce mu yi saboda mun san akwai sakamako inda babu wannan da ba mu imani da wannan ranar ba da mu ba da mu ko ɗaya ba Allah ya sauwaka Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai tsawa ɗaya ne kawai kowa zai fito fa izahum bisahira sai ga mutane a ban ƙasa an kira ƙasa da asahira asalin sahir ko sahira shine rashin bacci to wai idan aka yi busa baccin kafirai ya ƙare har abada kuma ba bacci har abada sun daina bacci wanda yake cikin azaba ina maganan bacci sai za ka kira wannan tashinsu da za a yi su zo ban ƙasa da sahira rashin bacci sai ga su a ban ƙasa tashin da za su yi ba sake kwanciya kuma har abada azaba ne kawai tutur ba dare ba rana ba tsagaitawa in sun yi kuka a banza in sun nemi agaji a banza in sun ci a dawo duniya a banza ba da a yadda ba Allah ya tsare mu Allah fa inna ma hiya zajratu wahida tsawa ɗaya ne kawai fa'izahun kwatsam iza fuja'iyya kenan kwatsam sai ga suna bisahira akan ban ƙasa Allah ya ce hal ataka hadisu Musa shin labarin zancen annabi Musa ya zo maka yadda suka yi da babban kafiri fir'auna wanda ya kira kansa Allah to ina yake an halakar da shi ko to idan fir'auna ya yi kafirci an halakar da shi wadda saboda jin mulkinsa da ɗagawarsa ya kira kansa Allah duk da haka da ya saba ma Allah ya kama shi to ina sauran ku kuma halitta ina ni ina kai ina wancan ba ni da sarauta baka da sarauta ba ni da waɗansu autad baka da su mai autad ma an halakar da su haka wannan munasaba shine cewa duk yadda mutum ya kai da muƙami muƙaminsa yana ƙarƙashin bawan Allah ne in bai bauta ma Allah ba Allah bai kama shi haka Allah ce hal ataka hadisin Musa labarin annabi Musa ya zo maka da shi da Fir'auna eh ya zo mana eh idna dahu rabbuhu lokacin da Allah ya kira annabi Musa eh bil wadi al muqaddas da wani kwari mai tsarki shine wanda yake jikin dutsen Duru Sina dutsen Duru Sina shine yake Masar yanzu ga wannan yanzu Abdul Fattah Sisi ya je yana ta rusa gidajen yana ta rusa gidajen mutanen da suke Duru Sina yana ta kace su abin tausayi Allah yana ta kashe su ya tura sojojinsa wuri mai tsarki wurin da yake da tarihi inda Allah ya gana da annabi Musa amma yau ga Abdul Fatah ya ce duk su tashi wai dai sanya shamaki tsakaninsa da Falastinawa da suke Gaza Allah sawwaka kwanan nan ma ya yanke mursi ya sa an yanke mursi hukuncin kisa shugaban kasa da aka zabe shi a demokradiyya ta gudu kai imani da shi kawai aka masa sharri wai ya haɗa kai wai yana leƙen asiri ma wa Hamas yana leƙen asiri ma Falastinawa wai ya fasa wai an fasa kurkuku ya gudu to an fasa kurkuku ya gudu kuka yadda ya tsaya kwantasin aka zabe shugaban ƙasa kun ce Buhari bai da bai da certificate bai da bai secondary school ba kuka bari yayi ya taba shugaban ƙasa yayi gwamna yayi minista akwai gaskiya cikin wannan ku yan PDP yan pdp kuna da gaskiya kuwa mutumin da bai da secondary school certificate kuka bari yayi minista kuka bari yayi gwamna a maiduguri tun tana north eastern state eh can kuma ya takara wajen sau nawa ku sau uku duk bai da secondary school sai wannan karo abdul fatah sai dai in kun yarda cewa mursi ya fasa kurkuku ya gudu me yasa aka bari yayi contest din shugaban kasa har ya ci me yasa wallahi zalunci ne kawai zalunci an samu wani me da mu kira wani alƙalin ne kamar da mu ce masa ne mu ce masa dan iska ne mujrimi ne zindiki ne ka jira na ɗaya ya ya ya yanke mutum 200 hukuncin kisa mutum biyu ba ka kawai jizaban kawai ba tantancewa mutum 200 ka ji an yanke mutum hukuncin kisa mutum 100 yanke mutum hukuncin kisa wani hangin ratayewa abu abun babu babu wala da ka gano shi ba baka ga mai imani ba ka go shi gashin bakinsa ina jin da mai dan ce ne kan ne wallahi kaman dodo yawwa wala kaman dodo yake amma makashin maza maza kan kashe shi za ku ji abin da zai same shi a haba haba haba bai wuce kan wani dan kunan bakin wake mutum ɗaya rungume shi su tafi lahira ba ba zai wuce haka ba yayi ta kisan dai wallahi yana ta daure shugabannin ikhwan yana ta daure su wasu kisa har mata mata Allah sawaka Amerika ta daure masa gindi sauran kasashen Laraba sun daure masa gindi yana ta abubuwan da bai kamata ba Allah yana ta abubuwan da bai kamata ba Allah ya sawaka yanzu wajen sina din ana ta rusa gurin kaga gidan sama hawa biyar an zo an rusa shi an rusa Allah ya sawaka اذهب إلى فرعون إنه طغى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
dubi wani abun bakin ciki yanzu maimakon mutanen masar su yi alfahari su yi kafafa suna nasabta kan zuwa ga musa Allah ba sa nasabta kansu zuwa ga musa zuwa ga suke nasabta kansu fir'auna fara'ina ake ce musu fara'ina har wajen filin kwallo sukan ce su ne abuna'ul fara'ina ƴaƴan fir'auna wallahi da suke alfahari wallahi ba su alfahari da Musa ba su alfahari da Annabi Yusuf da ya zauna a wurin ba su da fir'auna suke kai Allah sawwaka mutumin da yace makansa Allah har kuna alfahari wai ku ne ƴaƴansa nanu abuna'ul fara'ina haka suke faɗa Allah sawwaka Allah sawwaka Allah sawwaka Allah ya ce wa annabi Musa izhab ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna innahu daga ya ketara iyaka yayi yayi kafurci yayi kafurci in ka je fa qul halaka ila anta zakka ka ce masa kana son in maka wa'azi ka tsarkaka daga kafurci daga shirka wahad yaka ila rabbika fataka sha an shiryar da kai zuwa ga mahaliccinka Allah ka bauta masa kana son haka ina fir'auna yaki farahu al-ayatul kubra ya nuna masa dukkan ayoyi na mu'jiza ga sanda ta zama maciji ga hannu ya zama kaman wutan nan duk da ya nuna cewa daga Allah yake amma Fir'auna yake yake ya kari fakazzaba ya karyata wa'asa ya saba ya juya baya abinda Fir'auna kenan ya ma nemi kashe Annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya tsira da shi thumma adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
ثم أدبر يسعى يجوي بايا يتفيسع kaman da ɗai ba a karanta masa wahayin Allah da annabi Musa ya zo da shi ba, ƙeme me ya ƙi, fahashara fanada, yayye kuwa yana suna cikin jama'a ya kira su, ya nuna cewa akwai wani Allah mato shi ne Allah babba. ya ce ana rabbukumul a'ala ta wannan magana da fir'auna ya faɗa sufaye yan ɗariƙa suka ce gaskiya ya faɗa wallahi ta abin da ke cikin littafin su kenan ba ƙarya ba sharri me yasa suka ce fir'auna yayi gaskiya da yace shine Allah mafi girma suka ce eh kowa Allah ne to tunda shine sarki kaga shine Allah mafi girma Allah sawaka Allah sawaka mu kan a wurin mu Allah ɗaya ne wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci komai da komai shine Allah bayan shi ba wani Allah an gane fir'auna ba Allah bane inyasi ba Allah bane da duk wani wanda ake ce masa Allah mu aure mu ba Allah bane halittan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atin rahmani abda Allah yake da wanda yake cikin sama da ƙasa ba kowa bane face bawan Allah ne kuma zai zo wajen Allah yana matsayin bawa ba ɗa ba ba aboki ban tarayya ba a babu Allah bai da waziri Allah bai da kini Allah bai da ɗa Allah bai da mata Allah bai da uba a karatunmu na jiya nake cewa a iya sani na ba taɓa walakanta Allah a ƙasanmu nan ta Najeriya tunda aka samar da ita kamar shekarar da ta wuce ba aka samar ma Allah uba a'udhu billahi aka samar masa da wanda ya fi shi duk ga sunan suna ta yawo a wayoyin mutane a wayoyin mutane to kaga wannan babban musiba ne amma dai alhamdulillah shi gwamnan Kano na yanzu ya dauki mataki a kai cewa duk wanda ya fito saki irin wannan waka yace in ya ya fi Allah ko in ya su uban Allah ne ko kuma aka ce za a tattake manzon Allah to za a masa hukunci muka ce yayi daidai Allah saka masa eh Allah saka masa yayi daidai na'am ina ga mai wannan bidiyon ina jin nima na ganshi ai in dai wannan bidiyon ina ga nima na ganshi in gani me yake ciki yawa ba da ake nuna hoton in yasa ana cewa to ba nan gani Najeriya ne zo ko Kano ne zo wadda ake cewa a a a ana cewa ga Tijanin da kansa ga Ibrahim Inyas din da kansa ga Annabi Muhammadun da kansa ga ma Allah da kansa yana zaune kuma gashi nan a bidiyo ni na gani gashi nan a bidiyo gashi nan an ce maka abubuwan da kwanan nan shekarun nan ake ana tsokanan Allah wallahi ana tsokanan Allah yasa muke ta roƙon Allah kada Allah halakar da mu sakamakon abin da wawaye daga cikin mu suke yi Allahumma la tulikuna bima yaqulu sufaha'u minna Allah karka halaka mu saboda abin da wawaye daga cikin mu suke faɗa ko suke aikatawa Allah mu mun barranta kamar yadda kirkeci ya barranta daga jinin Annabi Yusuf to mu mun barranta ga abin da waɗannan wawaye suke faɗa wallahi ba mu yarda da shi ba wallahi mun barranta yawa ya Allah da ka saukar da azaba Allah ka tsayar da mu yawa mun yadda kai kadai ne ba wanda ya kai kama ban laifi ka ba wanda ya kai kama dukkan halitta bayin ka ne yawa wannan ita ce ita ce aqida mu kuma da shi muke fata mu hadu da Allah yawa Allah ya sauka na ga wannan bidiyo din na gani sama da wata guda na gani yawa Allah ya sauka Allah ya tsare na'am yace ana rabbukumul a'la yace yace shine Allah mafi girma mafi daukaka fa kadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
الله يتي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله يكامشي don ya samu azaba na farko da na ƙarshe da farko dai a cikin ruwa ka nutsar da shi ya sha ruwa ya sha azaba ya mutu sauran tashin kiyama kuma ya tashi zai tashi da tawagarsa magoya bayansa waɗanda suka bi shi kan kafurci ya musu jagora wa ya kadum qaumahu menene ya kadum qaumahu yawmal qiyamati fa'ura da humun nar ranar tashin kiyama shine jagaba ana bin saɗu ya shigar da su wuta kamar yadda mazala zai zama shine jagaban yan aljanna Allah sa muna bayansa yana tafi muna binsa ya shigar da mu aljanna shi fir'auna zai jagora wa mutanensa kowane kafiri a zamaninsa shugaba zai jagora ma al'ummarsa ya kai su wuta kowane annabi kowane manzo zai jagora wa mutanensa ya kai su cikin aljanna to mu Allah sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mana jagora ya kai mu gidan aljanna ranar tashin kiyama Allah ya ce inna fi zalika la ibratan liman yaksha lalle halakar da fir'auna mutum da yace ma kansa Allah yau gashi an halakar da shi a ruwa bai iya kan iya kansa komai ba bai hana kansa mutuwa ba kai akwai abun lura bai hana kansa mutuwa ba kamar yadda Inyasi bai hana kansa mutuwa ba ya je mutuwa Ingila a hannun kafirai yau gashi kuma an zo ana ce masa Allah wadda cuta ta kama shi aka dauke shi a jirgin sama aka kai shi ingila ya je ya mutu yau kuma su ne wawaye suke ce masa Allah tir tir tir a hannun turawa bai mutu kuma shi ne Allah yana son matansa ya bar su yana son ƴaƴansu ya bar su yana son ƙasansa ya bar su bai son mutuwan har aka kai shi magani yau kuma aka ce masa shi ne Allah har ana ganin sa a gajimare ana ganin sa a jikin gini ana ganin sa a kabon na mata ana ganin sa a ina ne a uzu billahi wannan musiba ce a wannan zamanin wallahi irin wannan musiba ita take sa ake aiko annabawa fa ba dan annabta ta, ta kare ba ba dan manzanci ya kare ba wallahi wannan matsala ta kai a aiko a aiko manzo a kansa annabi nuhu kan me aka aiko shi akan shirka ne ta kuban kasa ana zaune lafiya ana botan Allah ba san botan wani ba wanda ba Allah ba kawai shikenan aka kawo botan waliyai shikenan aka aiko annabi nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوني ya dinga yi musu wazi ya dinga musu wazi ana masa shegantaka akan waliyai ana dukansa akan waliyai ana masa ba'a akan waliyai eh wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasara kai wa qad adallu kaseera wa la tazidu zalimina illa dalala aka tara wawayen gari ana ce musu karku yadda karku yadda ku bar waliyanku karku bar wudda karku bar suwa'a karku bar yaguza karku bar nasara Allah ce kai waɗannan mutane sun kwatar da mutane da yawa kamar da yanzu Inyas ya zama sanadiyan halakan mutane da yawa da yawa sun halaka Allah da yawa sun halaka wallahi Allah tsare mu Allah tsare mu inna fi zalika cikin wannan halakar da aka yi fir'auna kai da ibrata akwai abun lura ga mai hankali yayi tunani ce kai Allah na gaskiya shine Allah ba Allahn ƙarya ba Fir'auna Allahn ƙarya ne su ma wannan da suke ce ana ganin su a gajimare a ina ne Allahn ƙarya ne wallahi Allahn ƙarya ne in kuma ba Allahn ƙarya bane in yayi sai kashe mu yau wallahi idan in yasi ba Allahn ƙarya bane in yayi sai mu mutu yau amma Allahn ƙarya ne haka da mu haka da mu waye gari daram daram saboda Allah saboda Allahn ƙarya ne wallahi Allahn ƙarya ne wallahi Allahn ƙarya ne Allah na gaskiya shine Allah wanda ba a ba a jayayya da shi ba a musu da shi Allah yawa Allah ya tsare mu
a antum ashaddu khalqan am sama banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
Allah ya ce, A antum ashaddu khalqan anis sama banaha, Allah ce a tambayi mushrikan Makka da sauran waɗanda suke inkarin tashin kiyama, shin wai da halittansu da halittan sama wanne ya fi? Gashi dai ga sama dai bigairi amadin taraunaha saman nan ga ta nan wajen ninki ninki hawa hawa dabaki dabaki wajen guda bakwai ne amma babu fila ba abin da ya tokare ta da Allah ya ce tsaya sai ta tsaya kawai to yi wannan shine yafi babban abun mamaki ko ka kai mutum da aka halice ka daga digon mani wanne ne a antum ashaddu khalqan amin sama bana shin wai in halitta din akwai wahala halittan ku ne kamata ta fi wahala ko sama bigairi amadin tarawunaha wala halittun sama yafi halittun sama yafi ba mutum ba yawa Allah ya ce rafa'a samka fa sawwaha Allah ne ya daukaka halittar ta gata na a sama da mutayi rumfa ya daidaita ta duk inda ka juya daidai take in ka juya kudu kana kallon sama haka take in ka juya arewa in ka juya gabar za ka ganta kaman koyi haka take ba tsago ba komai anya wanda yi wannan kuma shine kai dan adam ya mai da kai sake halittan ka ya maka hisabi shine zai zama wahala in ba kafirai ba Allah ya sauka ko da yake idan ka ji mamakin kafiran da da suke musan tashin kiyama sai kaga to ai ta wani gurin ma gara su da na yanzu su duk kafircin su ba su ce Allah yana da uba ba ko sun faɗa su da sun yi inkari kawai su suna ganin abu ne mai wahala bayan sun diddige kashinsu ya yi fari ya zama ƙasa a sake dawo da jikinsu ya zama ɗanye da jini a busa musu da shine suka inkari amma su ce Allah yana da uba ko su ce ga wani ma ya fi Allah ɗin ba sa haka Allah ba su yi haka ba ba su yi haka ba amma sai ga shi waɗansu waɗanda suke dungure suke dungure ko ba dungure suke yi ba waɗanda suke dungure suke bata ma kansu lokaci wallahi ni in dai dan ce in yasu yafi Allah wallahi ba dan yi sallah ba wallahi tallahi ba dan yi sallah yau hutar da kaina ko da yake to ko da yake yan hakikan ba sa sallah ai gaskiya ne ma ba sa mai yan hakikan ba sa sallah akwai imrana wani ɗalibi na za su tafi kano bana banan nan da wani to ashe sai suka shiga mota da ɗan hakika suna tafiya sai lokacin sallah yayi sai direban ya tsaya ya ce a fita a yi sallah ina jin ku akasin mata kine ma daga ninki ne da zuwa nan za a yi sallah al'asar ne ya ga yaron bahaushe ne dan boci gashi da kayan musulmi gashi da komai sai ce masa musamman mai sallah sai ce a shi ai baya sallah shi yanzu ya fi karfin sallah sai ya ce masa a ka fi karfin sallah ya ce na fi karfin sallah sai ya ce masa kana mamaki ne ta ina mamaki mana a matsayinka na dan musulmi ka ce ka fi karfin sallah sai ce to tsaya ka ji tun da shari'a ta hau kaina ya ce na balaga duk sallan da na yi ina fata kafin wannan lokaci kar Allah ya bani na baka ita bana so ya ce duk sallan da na yi bana so kace wato yana gaya masa sallolin da ya ne kafin ya zama ɗan haƙiƙa kafin ya bar sallah ɗin ya ce ya je ma imrana kyauta kar Allah ya ba shi ladan shi yanzu shi yanzu baya sallah kuma wallahi haka ne ku saurari kasa ɗin wannan na Kano da yayi da yake cewa akan sallah din da ake damu mutane da ita ga kasa damu za mu kasa kuji yake cewa sallan da ake damu mutane da ita ba ita bace abin da ake so kawai son in yatsa ne shine komai ka so shi kawai soyayya ne magana ka je kai karatu ma yace bata lokaci ne kawai so ne yace ko kai ne karka mata sala abin da ya faɗa kenan wallahi yan hakika ba sa sallah wallahi tallahi ba sa sallah ba sa sallah sai kaga mun dade muna ga muku wannan magana kuma kaman kasafi ne gashi in sun fara fitowa sunan su yan hakika nan bauchi ma akwai su azare ma sun fiyawa katagun sun fiyawa yan hakika suna nan ba sa sallah yawa Allah sawwaka Allah sawwaka a ce mutum ya kai wani manzili wai na hakika wai wanda ba zai sallah ba har ya ce sallan da ya diya ba da kyauta kar Allah ya bashi ladan to muka dai akwai sallah kanmu muna yi kuma ita ma take hada mu in ba dan sallan ba ma ina ruwan biri da gada ba da mu hadu da ku ba sai kowa ina sallah ita take hada mu mu hadu da safe mu hadu da azhar mu hadu da la'asar mu hadu da magriba mu hadu da isha'i kuma ba abin da yake zama radida tsakanin mu'mine kamar sallah ma sabai ma shine suke tambaya musu ga mutum ba masallaci sai ce wani yayi tafiya ne ko bai da lafiya ne in yayi tafiya ne a ce yayi tafiya in bai da lafiya ne a masallaci wajen sallah har ma wata rana mazala ce yayi niyan zai zaga gidajen mutane waɗanda ba sa zuwa sallah ya bunka wa gidajen su wuta sai gane cewa gidan akwai yara akwai mata akwai da zuwa masallaci ba wajibi na kansu ba sai kyale su amma yau ga wani ya ce a shi sallan da yi ma baya so su ba sa ma sallah gaba daya Allah sawaba Allah sawaba wa ga tasha lailaha wa akhraja duha ina ga lokaci mai malam sagir bismillah zan karanta mana tambayi da insha Allah gobe za mu tashi akan wannan aya din aya ta 29 akai za mu tashi sai Allah wajen fita ku dan rika yin hakuri mu karanta tambayoyi dan wajen tashin kunnan kuna dan disturbing din mu kuma an zo fita da Allah a rika fita cikin nutsuwa
assalamu alaikum wannan ta tambaya cewa tana jinin tana ganin al'adarta wata-wata wato amma baya wuce kwana hudu a da kenan amma yanzu ba yankewa wani ya za ta yi da mutum ibada ga wannan ma wani da zai bara ban sani ban karanta ko da ka duba ko ne tambaya ne ita ma wannan tambayan da yake cewa al'ada me take cewa da ita tana ganin al'adanta wata-wata yanzu ba yankewa yare ta ibada kun ji tambayin da take yi mace ce wai tana jinin haila da tana ganin daga wata sai wata take ganin sau da amma yanzu wata-wata take amma yanzu baya yankewa kullum yare ta ibadanta wannan ya zama istihada kin ya zama jinin cuta duk jinin da bai yankewa mace ya zama jinin cuta jinin cuta bai hana saduwa bai hana sallah bai hana azumi bai hana komai illa iyaka dai kawai kowane sallah za ta yi tsarki ta yi alola kowane sallah ba za ta yi sallah ɗaya da sallah biyu da alola ɗaya ba saboda wannan ya zama jinin cuta abin da ya kamata kawai ta yi shine tunda baya yankewa sai ta lura shin kafin ya zama mata haka a kowane wata kwana nawa take idan kowane wata misali ce tana kwana hudu ne ko kwana biyar to shikenan kowane wata in zai ta ta irga kwana biyar shine matsayin kwanakin al'adanta ba za ta yi sallah ba in lokacin ramadan ne kwana biyar dinnan ba za ta yi azumi ba ba za ta yi komai ba sai kwana biyar dinnan ya wuce in kwana biyar dinnan ya wuce za ta yi wankanta ta yi sallanta ta yi azuminta tare da jinin haka ba yadda za ta yi an gane wannan yawa in kuma kwana hudu ne take yi kafin ya zo mata ba yankewa kwana hudun haka za ta dauke shi kowane wata in kwana uku ne yake mata kafin ya zanto ba daukewa kowane wata kawai sai ta yi kwana hudu kuma za ta zo a ƙarshen wata ne yake mata haka ko a farkon wata ne ko a tsakiyar wata ne in a farkon wata ne to a farkon wata ne ta irga kwana uku din wato kafin fa ya zama mata cuta din in kuma a tsakiyar wata ne to a tsakiyar wata zai irga kwana uku din da take ko kwana hudu da take ko kwana biyar in kuma a ƙarshen kowane wata ne take dama kafin ya zama mata cuta to a ƙarshen wata ne za ta irga kwana hudu da take ko kwana uku da take ko kwana biyar din da take yi sauran kuma sai ta ci gaba da ibadanta ko da jinin yana zuwa ba matsala akai an fahimci ana da fatan mai ta tambayan ta fahimta wannan jini ta zama jinin cuta ne dan ba dai a ce jinin al'ada a ce baya yankewa ba ya zama jinin cuta Allah ya sauka na
kuma cewa yana son malam ya kira ga ɗan sarar suka ba waɗanda su akwai su ne?
ba nan da wasu na tare idan su za ka abinci kamar shinkafa haka na wanda gwamnati ke rabawa sai su tare wani lokaci na mutum ɗan kasuwa na ya so ɗan shinkafa zai kai shago sai su tare su kwaci.
amma ina gaisu ai ba sara suka yan kwamitin anguwa ɗin ai sun yi maganin su ni yanzu na daɗe ban ji ɗan sara suka ya kashe wani ba dama tsiya ne da samun guri akwai a wace anguwa a a wace anguwa kwanan gulmamu babu yan kwamiti ne a gurin yaron da aka yanka cikinsa har hanjinsa ya fito inna lillahi wa inna ilaihi raji to amma babu yan kwamitin anguwa ne a wurin an kama su alhamdulillah dama yan kwamitin anguwa gaskiya suna kokari dan dama su anguwan suke sun san gidan kowane yaro sun san ubansa za a je a kwakulo shi a yi masa abin da ya kamata a yi masa in ma a kore shi anguwa ne abin da ya kamata kenan amma wannan rayuwa na zamanin na zamanin jahiliya har yanzu a ce ana kashe mutane ana yankan mutane mu mun dauka ya zama sai sai tarihi Allah sawwaka cewa yake mai tambayan wai in aka kawo irin abin da ake dan rabawa din na ake kaiwa talakawa ko masallatai na azumi sai su tare su kwace to wannan fashi ne da makami hukuncin sa abinda Imam Malik ya faɗa Imam Malik ya ce duk wanda ya karbi mallakan wani dukiyan wani ko abun kuɗin wani da ya nuna masa makami to ko a cikin gari ne sunansa fashi da makami tare cin wasu malamai suna ganin fashi da makami sai a jeji ne amma imam mali ya ce a'a in dai ka yi wa mutum barazana da makami a cikin gari hukuncinsa hukuncin fashi da makami in ana kashe dan fashi da makami da kashe ka saboda kan nan tunda barazana suke yi suke kwace abincin buɗe baki ko suke kwace waya wannan fashi da makami ne za a yi musu hukunci na fashi da makami to tare cewa kamar da kuka sani yanzu kusan yan fashi da makami ba a musu wani hukunci mai tsanani a kansu ba da ne ake kashewa amma yanzu aka kama dan fashi baka je da aka yi da shi ba Allah ya sauwaka tsarakan nan waɗanda aka kama suna kwace sai a yi musu hukuncin da ya dace da su wannan shine ka wani abu na sa masa bayani kan falala na sallan walha
a tana da tana da falala kamar da manzo Allah ya faɗa na farko ta kan sa fuskar mutum ya rika yin haske ba za ka ga fuskar mutum baƙaƙƙen rika man kafiri ba wadda yake sallan walha kuma tana haifar da bakin ciki haifar da farin ciki ta kora bakin ciki wadda ya nisance ta ai wadda ya lizumce ta yana yi kuma bayan haka bugu da ƙari ma sunnan manzon Allah ne yana yi mafi karancin ta raka'a biyu mafi cikan ta raka'a takwas an gane wannan a wannan
sai ya tambaya wai da mutum ya yi sallah tarawih a jami'i da masallaci da mutum ya shi kadai wanne ne ya yi a gida na azumi kenan
to kowanne da falalansa idan mutum yana gudun riya yana ganin shi dan kila ko dai dan sa masa riya yin cikin jama'a to ya a dakin sa shi kadai cikin dare shi yafi amma in shedan bare zai sa masa waswasin riya ce kullun yana sallan tarawih ko yana kaza ba ya cikin jama'a ya samu ladan jam'i yana da kyau domin manzo Allah ya ce man kama ramadana imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama to wajen man kama din aka ce shine jami'i yayi cikin da jama'a duk sallah wanda kai ta jama'a akwai lada 25 ko 20 da da bakwai to in kai kai kadai a gidanka lada ɗaya ne sai dai inda zaka tara iyalanka a gida ku yi tarawih din ko ku abin yana da kyau dan manzo Allah yana tara matansa a gida lokacin ramadana suna yin wannan da za ka tara iyalanka matanka da 'ya'yanka ku yana da kyau za ka samu wannan lada ɗaya amma ba za ka iya tara su ba ka zo masallaci ɗin ka yi tarawih shi ya fi in kuma ya gagara masallacin to ko kai ɗaya ɗin ka yi dai yana da kyau dai akwai lada amma ko ba dai ka yi ladan wanda ya yi jam'i ba aka yi addu'a da shi aka yi alkanutu da shi na
tun da aka yi ruwan sama sai rushe masa gida wai aka tambaye shi ya ruwa waje ce ya gyara ne ko ya farna
a ruwa ya masa barna amma da izinin Allah gidan mutum ya rushe kuma ce ruwa ya masa gyara shi ka an masa barna amma da izinin Allah Allah mayar masa Allah mayar masa
kuma tambaya game da yake wa idan yan boko haram suka kawo mutum suka ba shi wani abun da suka saba bayarwa wai wanda yake juya hankalin mutum da kwakwalwarsa ya yi abin da suke so ya yi ya zama zuciyarsa ta bushe baya jin ƙashin kashe mutane sai ya ta kashe kashe mai hukuncinsa
idan mai tambaya kamar da ya faɗa cewa an kama mutum ne da ƙarfi aka ba shi wani abin da ya juyar da hankalinsa ya zama ko bai da hankali ko zuciyarsa ta bushe baya tausayi zai iya yanka mutum ko mace ko namiji ko yaro ko babba ko zai rubuta wannan duk laifin da ya ɗauka ya aikata yana kan wannan da ya juyar da tunaninsa ya juyar da kwakwalwarsa tashi kyamar sai da ɗauki nan kamar mutum ne ka ɗauki abu mai maye ka bewa mutum ba tare da saninsa ba ko da ƙarfi har ya kai ma ba zai iya sallah ba ba zai iya azumi ba duk wani takalifanci da Allah daura masa ba zai iya yi ba sakamakon wannan abun mayan da ka bashi ko wannan kwayan da ka bashi to laifin yin rashin yin sallah din nan za a tambayi wadda ya juyar masa da hankali rashin yin azumi rashin yin zakka rashin duk wani abu na takalifanci za a daura shi akan wannan da ya juyar masa tunani saboda idan abin da ya faɗa haka ne cewa akwai wani abin da ake biya mutum wanda za a iya sa zuciyarsa ta bushe har ta kai mashi kashe mutum a wurinsa ba ba komai bane har ka ji mutum yana cewa shi in bai kisa ba ma bai jin daɗi to kaga irin wannan gaskiya laifin yana kan wanda ya bada wannan abu din shi zai dauki dauran tashin kiyama Allah ya sauka tunda ijibarin sa yayi na lokaci ya cika to kai ne mai tambaya ɗaya damu baka dama mata take da ciki kuma ta ɗauki azumi ruwa ya fito mata bata gane masa ba to a yadda malamai suke tafiya majority mace mai ciki ba ta al'ada in dai ta dauki ciki duk abin da zai fita a gabanta ba ba haila bane ba zai hana mata sallah ba ba zai hana mata azumi ba imam malik ne kawai yake tafiya yake ganin cewa idan mace ta dauki ciki bayan ta yi wata uku za ta iya yin al'ada ta yi wata shida ta iya yin al'ada amma sauran malamai irin su imam ahmad imam shafi imam abu hanifa kwata kwata kuma shine ma ya dace da da bincike na likitoci na zamani cewa mace in dai ta dauki ciki to ba magana al'ada kuma ba magana al'ada ko da wani jini ya fito nan ba al'ada bane saboda ko da wani ruwa ya fito ko fari ne ko baki ne ko ja ne ba ruwanta da shi sai dai ta wanke saboda tsafta amma ba kan magana wai ko dai hana mata ibada ko azumi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah ya fita a hankali cikin nutsuwa sai goben Allah ya kai mu